العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم العشرين نبيه فوت ربيع الثاني jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar. Wannan shi ne karatunmu na biyu a cikin littafin al-musul karaya. Mun tsaya daidai magana da malam ya ce al-ula al-ilm. Matsala ta farko wanda ya zama wajibi mu tashi mu neme ta shi ne ilimi. Ilimi wajibi ne ga musulmi ya nema mai da Allah ta'ala ya ce fara hannun guda idan ina ma. Sai da ilimi za a bauta ma Allah yadda ya kamata. To kuma malam sai ya fassara mu ilimi ya ce huwa shi ilimi wanda ya zama wajibi gare ka shi ne ma'arifatullah shi ne sanin Allah. sanin Allah wajibi ne dole ne ka san Allah subhanahu wata'ala to yaya bawa za a sanin Allah bawa yana sanin Allah subhanahu wata'ala da alamomin ikon Allah da halittun Allah subhanahu wata'ala na daga cikin abubuwan da suke nuna ma ka san Allah dare da rana wannan daren yana wajen kama ka san Allah domin babu wanda ya zo da shi ba Allah to haka sauran halittun da ke sama rana da wata da taurari duka suna nuna maka sanin Allah subhanahu wataala saboda mu kenan ana sanin Allah subhanahu wataala da abubuwa guda biyu da halittun Allah da kuma ayoyin alƙur'ani da halittu kana iya gane cewa duniyar nan mai girma babu wanda ya mutane ba su isa su tare su halittu ba sama ɗin nan babu wata kwaranga ba wasu katakai ko su itace da za a jirawa a jiya gidanta kuma ga tanancin da ka tashi haka kuke ganin to tana nuna ma akwai wa akwai Allah subhanahu wa ta'ala in kana da hankali ba sannan kuma in ka karanta alqur'ani mai girma za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana ta bayanin shi yayi sama shi yayi kasa shi ya dan adam shi ya malaiku shi ya kowa da ayoyin alqur'ani ba sai ka gane Allah subhanahu wata'ala shi kare ne abin bauta. Kaji Allah yana ba da labarin shi ke rayawa shi ke rashin. Kuma kai ka san babu wanda ya sai raya. Kuma kai ka san mutum ba da kanshi yake mutuwa, kashi shi ake. Don mutum da kanshi ba zai mutu. Mutum da da kanshi aka ce ka kai tana ranka gana ma ba ya mutuwa. Ba wanda ke sai rabu da wannan duniya mai daɗi. ka ci ka sha ka sha lemu ka ci nama ka yawo da mota ka shiga gida ka kwanta banka ta bige ka AC ya bige ka a kawo ma fure ne ka sha diesel ka na kana shi daɗi sai Allah ka ne ke rawa ka da wannan jin daɗi ma kai dai a ce ka tahiyar ka waka in zabi ya kama ga duka wannan yana nuna Allah subhanahu wataala shi yayi duniya gaba ɗaya to kana yi garin Allah subhanahu wataala da haka to idan ka san Allah to ka san ilimin da ya zama wajibi gare ka ilimi gaba daya duk yawan shi in baka san Allah da shi ba to asara ne tabi wani bai da amfani saboda ka kuma da rashin ilimin da ya sa ka san Allah mana kai ba malami ba amma kana kiyaye dokokin Allah to kai ne malami wurin Allah shi Allah ta ba wai yawan karatu yawan karatu yana da muhimmanci to amma kuma yawan karatu amfani shi shi ne a yi aiki to kuma da aikin da za ka yi da ilimi in dai ba za ka karanta Allah da mutu mutu ya zama aikin banza domin ka san ilimi ka bauta ma Allah da wannan ilimin shi ne abin da zai amfani ka wannan duniya mai karewa ta ya za ka yi kamar wani ka je ka barta abin da za ka tarlawa in ba ka da ilimi wanda ya sa ka bauta ma Allah zai amfani ka wahala za ta sha a rayuwarka ta kabari man ka bauta wa Allah bisa ga gaskiya bisa ga cancanta yadda ya kamata to za ka kwanta kabari kwanciya mai daɗi cikin nema kamar yadda muka bari satin da ya lura ma'ana dai ilimi shine ka san Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi sanin Allah wato Allah ta'ala ya sanya mana sanin shi a cikin rayuwa duk kowa Allah ya sanya mai sanin shi amma sai Allah ya turo annabawan su ƙara tuna maka wannan sanin da kai ga yadda ya kamata kaga shi sanin baya baya sanar da kai yadda zaka tsarki kai kaɗai dole sai ya koya yadda zaka arwanda yadda zaka sallah yadda zaka azumi yadda zaka zikirin Allah duk waɗannan sai an koya maka amma duk ɗan adam gaba ɗaya a cikin rayuwar shi akwai sanin Allah duk halitta gaba Zala ce kullu mauludin sallallahu alaihi wasallam da abin haihuwa yuladu ala fitra ana haihuwar shi ne akan tsarkin sanin Allah duk shi kyauke gari ta Malamai suka ce da za a bar mutum shi kadai bayan haihuwar shi a bai cikin daki koyi ba mai magana gyara shi da zai tashi ne akan ya kare da Allah da bauta bisa manzala ya ce to uwaye su suke mai da ɗansu ga yahudi ko su mai da shi ba nasari ko su mai da shi ba majusi saboda da za a bar ɗan adam shi kaɗai ba a sa shi ba a hana shi haka kawai wani bai mai wani mugun ɗin ba to da zai tashi ne ya tasa akan ya bauta ma Allah shi kaɗai Allah ya sa mu dace amin sai mana ya ce ma'rifatu nabiyyi da kuma sanin annabin shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ilimi bayan ka san Allah kuma ka san annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi shine wanda yake isar da sakon Allah subhanahu wataala zuwa ga bayi shine wanda yake shiga tsakanin mu da Allah subhanahu wataala a wurin me a wurin isar da sakon Allah subhanahu wataala a wurin bayyana mana abin da yasa Allah ya wannan duniya din kuma Allah ne ya shiga tsakanin mu da Allah subhanahu wataala to dole ka san annabi sallallahu alaihi wasallam dole ka san wane ne shi sannan kuma dole ka san asalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka san garin manzon Allah yanzu waɗannan tambayoyi da su su gagarin musulmi wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ne asalin manzon Allah mana wane ne baban shi wace ce mahaifin shi duk ga abin ya gagara ina wani gari ne aka haife shi duk ga abin ya gagara ne kuma dole ne ka sani a matsayin shi na alherin duniya gaba ɗaya ta hanyar shi Allah su mana mutu ala ya bada shi a ce kuma baka san kowa ne ne ba ka san sakacin da ya yawa kuma karatun da yi ake faɗakarwa ake ta yi amma mutum ba zai rike ba amma labarai da bbc ne zai kuma mutum ya rike da shi ba ka da lada ciki ko ƙaruwa ba ka da ƙaruwa ba za ka yi ba amma ka rike duk bayanan da aka yi dalla-dalla Rasha tana rigima da Amerika da kare. Amerika ta shirya wasu makamai na nuki duk kare. Duk labaran da za yi, amma labaranka na addininka ka sani. Kuma ga sana yi kullum. Kayan BBC ta ce, an yi magana dubu kan musulunci. Ko ba haka bane? Kayan ka kamo labaran Amerika ko BBC ko RFE ko wata tasha daga cikin tashoshin yada labarai. sai malamai sun tashi cikin masallatai cikin unguwanni sun yi wa'azuzzuka da yawa amma kuma abin zai zo ya gagare dole ne ka san manzala sallallahu alaihi wasallam ka san asalin shi ka san garin su sannan kuma ka san yaya Allah subhanahu wataala ya fara yin wahayi ga manzo kuma wajibi ne ka san yaya manzala sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana kiran mutane zuwa ga Allah tsakanin Makka da Madina yaya aka fara a makka yaya aka kare a madina duk dole ne ka sani ka san rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da takaitacce ce akwai littattafai na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam masu girma wanda ana yin shekara goma ana karatun su ba kari ba akwai wanda za a yi shekara biyar ba kari ba akwai kuma wanda za a yi cikin wata biyar zuwa wata bakwai an kari akwai ƴan ƙanana in kana da gobe har da cewa masu kai domin kare labarai ne ake da maka kawai na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to ko da takaice ne wajibi ne ka san tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam Mandala sallallahu alaihi wasallama shine Muhammad alaihi salatu wassalam ibnu Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim in ka tsaya ne yayi Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wasallam da Abd al-Muttalib dan Hashim ba tsaya har zuwa dangane shi zuwa ga annabi Ismail har zuwa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to ya kamata mutum ya san yaya manzon Allah ya rayu gabanin Allah ya aiko shi kuma da Allah ya tashi aiko shi yaya aka yi ina ne wahayi ya zo ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai musulmi yana da bukatar ya san wannan kuma mai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayan Allah ya aiko shi wannan dai ne musamman ya kamata musulmi su yi kulawa da karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata musulmi ba a ce ya jahilci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka bi annabi alhali ko ba ka san me ba ba ka san komai game da shi ba wannan bai kamata ka taɓa ganin mutum ya zo ya fara mu'amala da mutum ba tare da ya san kowa ne wannan mutum ba kawai ka zo ka fara mu'amala wani zai ce so nake muhara harkoki da kai kawai sai ka fi ta magana me ake samu ce kawai shi kenan ka zo a yi shi ma kuri kamar gani ka san bai sai ka yi ta shawara da mutane sai ka yi ta garin da yake sai ka yi ta neman mutanen garin wanda ya san shi wannan saboda dukiyar ka bane wanda za ka je ka bane amma an ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan kuna tare har har ka shiga aljanna kuna tare da ba ba ka rabuwa da shi da haka bai kamata ba a ce musulmi bai san shekarun manzo Allah nawa duniya ba. shekara nawa yayi makka shekara nawa yayi madina cikin yakunan da manzo Allah yayi 30 da wani abu akalla ka rike nawa guda yaki nawa manzo Allah zai ka ce ka san guda shi ke nan ka rike guda tun da abin bai dame ka barke guda ko guda ka rike ya yi aji ba ka rike komai ba ka san matan shi ka san ɗin shi da abu da kuma da abu ne mai sauki duk zuciyar mu tana iya ɗauka amma saboda muna yima rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sanin ta da bata muhimmanci lokacin sa kai na kashi shi yasa ba mu san abin ba da baya ba mu san yake ba mata nawa maza nawa ba mu sani matan shi guda nawa da ya rasu nawa ya bari mace shi ta farko ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shidda ta bakwai ta takwas ta tara su wane kuma kowace shekarar su duk muna yawa abu ne mai sauki kuma ba mu kuma ya kamata mu saboda yin haka shi ke ƙara mana san Allah shi ke ƙara sa Allah ya so mu kuma Allah ya tausaya mana Allah ya taimake mu ya biya mana bukatunmu wallahi saboda mun ba biyayyen halitta muhimmanci amma tun da ba mi da muke haka Allah subhanahu wataala zai mana mu'amala inda ba mu kulawa shi ma Allah ta'ala sai ya rage kulawa da mu kan wasu abubuwa da muke so mutum rayuwa dole ne mu gyara wajibi ne ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da takaitaccen sani ka san kuma wace aya Allah ya fara saukar da ita gare shi kuma ina ne Allah ya saukar da ita daidai ina kuma ayan bayanin mai take kuma wace ce aya ta biyu bayan wannan ta sauka wasu ayoyi ne kuma Allah ya ƙara san kuma bayan su kuma wanda ne bayan su wanda ne bayan su wanda ne Qur'ani ga nan gaban ka ma wasa muke ba mu kula saboda ba mu da abokan gasa duka ɗaya ne kasan mu duk musulmi ne ba gasa ba wanda ba musulmi tare da masu yawa inda akwai su ma suna suna yada addinin su za ka musulmi ya ba mu ma duk wanda ka gani ba musulunta ya ba cikin musulunci aka yi shi ne ba za a gani ka tashi dama ka ga gidan ku ana sallah ana zuwa islamiyya ko karatun annabawa shi kenan kan wani baban kuma ko da ka wuda idanu ko gidan daga nan zuwa can masallaci ya kai goma duka su wani ɗan taki ne za ka yi ɗaya biyu uku hudu biyar zai kamata a masallaci da gidan komi ya zo maka da sauki ba wahala shi yasa baka ɗauki musulunci yadda ya kamata to lalle ne mu gyara mu san cewa nan kuskure ne Bahaushe ya ce in kana da kyau ka kara da wanka kai musulmi ne mutumin kirki ne to ka kara ni musulunci karuwa yake imani karuwa yake da ayyukan musulunci ragewa yake in ba ayyukan musulunci sai ka ragewa sai ya koma ba komi da musulmi ma'aikaci ma'aikacin Allah na lalina amuru wa amilin salihat waɗanda suka ba da gaskiya kuma suka yi ayyuka masu kyawu haka Allah kullum yake maki ba wai kawai ka tsaya ba ka aikin koyi ba ayyuka ne ga su nan masu tarin yawa dubbai gaban ka suna jiran ka so suke ka yanki domin Allah ya baka lada domin ka ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Malam ya ce wa ma'rifatu dinin Islam da kuma sanin addinin Musulunci. Bayan ka san Allah shi ne abin bauta, ka san wanda ya zo da Musulunci da ya kamata kuma ka san menene addinin Musulunci. Wani addinin Musulunci shi dai addini wanda manzon Allah alaihi salatu wassalam ya kawo maka shi. Dole ne ka san shi. Wanda shi ne Allah ya umarci bayi da su tashi su aikata Musulunci. wanda Allah subhanahu wa ta'ala kai a matsayin ka na musulmi yau mace ka da kafi wannan addini haka ba daga san dole dole ka san wannan addinin musulunci shine addinin dukkan annabawa da baya tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato shine addinin musulunci dukkan sa annabawa addinin musulunci suke wani malami yana cewa wa shari'atul islam afdal shir'ati dinin nabiyyi salih al-adnani shari'a musulunci ita ce mafi biciyar shari'a gaba daya kuma ita ce addinin mai gaskiya dan adnani manzon Allah ba addinin shi kenan sallallahu alaihi wa sallam sai ce huwa dinu adama wal malaiki qabla shi ne addinin annaba adam kuma shi ne addinin mala'iku gabanin annaba adam ya zo duniya ko addinin nuhin sa'idul infani kuma shi ne addinin annabi nuhu ma'abucin tufan ko addinin hudun nabiyyi wa salih shi ne addinin annabi hudu da annabi salih aka ne ta zaluwa ya ta zaluwa ayyakai ce وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني ما أبو تعلمت دمنزلت cikin su babu yahudi ko nasari bal muslimuna wa mu'minuna bi rabbi dukkan su musulmi ne masu imani da Allah mahaifin su ko annabi Isa musulmi annabi Isa muslim sultan al-hawariyun ya Isa ibn Maryam فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الحواري أصدق سمع النبي عيسى فشهد مو مسلمين النبي عيسى سكي بيان وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي برسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون suka ce annabi za ka shaida cewa mu musulmi ne to duk annaba gaba da musulmi dukkan su gaba ba ba yahudi ba ba nasari cikin su dukkan su musulmi ne masu imani da Allah mahalikin su hunafa'u fil israr wal ilani dukkan su masu miƙewa ne masu karkata ne daga shirka zuwa ga tauhidi a koye da bayyane kenan shine addinin musulunci inna dina inda Allah islam dukkan annabawa addinin su musulunci da haka duk wanda ya bi wani manzo daga cikin manzannin Allah to shi musulmi ne wanda ya mika wuya ga Allah subhanahu wataala mai mika wuya ne mai kadaita Allah subhanahu wataala ne da bauta wannan shine musulunci gaba daya ma'ana musulunci shine addinin Allah domin shine addinin da manzanni suka zo saboda haka malamai sun fassara musulunci da cewa huwa al-istislamu lillahi bi-tawhid shine miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala da tauhid walin qiyadu lahu bi ta'a da kuma jawuwa ga Allah subhanahu wataala da biyayya bin Allah da manzo Allah shine mi musulunci wal khulusu min ash-shirki wa ali da kuma kubuta daga shirka da masu shirka duk musulunci ba a shirka ba a bauta ma kowa sai Allah wannan shine musulunci wanda Allah subhanahu wataala yake so mu yi addini da shi kun kai addinin da ba musulunci ba Allah ba zai karba amma musulunci yana da ma'ana ke bantacciya shine wato addinin da Allah subhanahu wataala ya yi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi domin bayan Allah ya yi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani addini sai addinin manzo Allah sauraka musulunci yana takaituwa ne cikin mi cikin biya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da waɗannan addinai waɗanda suka baci musulunci ko da asalin su sunan su musulunci ko in ka tsaya cikin su bayan zuwan manzon Allah to ba addini kake ba sai dai ka baro su ka dawo ka karɓi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ba yahudi ba yawa ce shi ma musulmi ne saboda yahudanci yake haka ba nasari ba yi wace shi musulmi ne saboda nasaranin ce ba musulunci ba bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda bai bi manzo Allah ba kenan ba musulmi ba saboda ta musulunci bayan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam shine biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kace masu in kun kasance kuna cewa kuna san Allah to ku zo ku bi wanda yake yana shi masoyan Allah ne to ko manzo Allah in kuka bi ni yuhibbukum Allah to Allah zai shi wa yaghfir lakum dhunubakum wa Allah subhanahu wataala zai gafarta muku zunuban wannan shine musulunci musulunci yana da ma'ana ta gaba ɗaya shine duka addinin annabawan Allah shine musulunci da kuma yanzu inda annabin ƙarshe ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to addini shi yake cin addinin musulunci da bi koyarwar shi sau da ƙafa Allah subhanahu wataala ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku shiru idan duk wanda bai yi biyayya ga manzon Allah ba kacewa da Allah ya kiyaye mu amin Malam ya ce sanin Allah sanin annabin Allah sanin addinin musulunci sai malam ya ce bil adilla. Ka san Allah da dalili, ka san annabin Allah da dalili, ka san addinin musulunci da dalili, ba wai da na ji an ce. Ba da koyi, da koyi da wani a da dalili, da dalili ake bauta ma Allah. Yawwa dalili kuma shine maganan Allah, maganan ma'aikin Allah, sallallahu alaihi wasallam. ibn qayyim a cikin littafin shi nuniya yana cewa al-ilmu qala Allah qala rasul ilimi shine Allah ya ce annabi ya ce qala as-sahabatu hum ulul irfan kace Allah ya ce annabi ya ce sahabbai ga yadda suka fassara magana Allah da magana annabin Allah su ne ma abuta sani ma abuta ilimi su kadai mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan bayna an-nusus wa baina ra'yi fulani ba ilimi bane wanda ya kawo ma sabani saboda wauta kace magana wani mutum ta saba ba ta Allah kuma kai ka bi ta wani kamar ta Allah ko ta Annabi wannan ba ilimi ne saboda haka wannan shine ilimi ilimi shine sanin littafin Allah da kuma sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam maganan malamai ilimi ce amma in ta dace da maganar Allah ko maganar malami sallallahu alaihi wasallam saboda ita maganar malamai sharhi ce ga magana Allah malami yana da kuma tafsiri ya ma bayanin tafsirin alqur'ani ko to magana Allah ita ce dalili ba tashi yana gaya maka ma'anar dalili yana fassara maka amma magana shi ba za ta zama to mai cin gashin kanta ba a wurin ƙarfi ba maganar da take da zama dangalgal a matsayin dalili ita ce magana Allah mai matsayi dangalgal ita ce maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul Allah ya ce ya kore da suka ba da gaskiya ku bi Allah ku bi manzon Allah wala tubtilu a'malakum kada ku bari aikin ku ya baci saboda haka bin Allah bin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ba Allah ya bi manzo Allah duk wanda ya bi manzo Allah ya bi Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya biyayya ga manzo Allah Allah ya ce to Allah ya bi daga duk sakon da manzo Allah ya zo maka da shi ka mutu Allah ka bi domin manzo Allah kuma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah baya magana da sani magana shi ba komai bace face wayi da Allah subhanahu wataala yake yi mashi raka kenan addinin musulunci ana yin shi ne da ilimi shi yasa nan mun karanta a cikin farkon littafin al-akhdari ko wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi bai halitta ga mutum ba ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah kowane aiki tun daga tsarkinka a wannan ka sallar ta azuminka. Gaba dai kakka yarda ka yi, ka ce a saboda na ga ana yi shi ne, sai ma ka zai yi maka kai kiɗa ba. Amma galibi ya kuma ke ta rayuwa. Tsarkin nan da kullum sai mun ba mu sai da yi, saboda sakacin alwallan nan da kullum sai mun yi guda biyar akalla, amma ba sai da ake yin Ya kamata abin da kullum kake yi, ka san ayar shi ko hadisi tunda kullum sai ka yi shi kuma kullum ba so dai kake yin shi ba sallar nan sai mun yi ta kullum akalla guda biyar mun ba mai labal gari ba kullum sai mun sallar biyar amma mun kasa rike dalilin da cikin su dan abin da ya dan taso cikin sallar ɗan kaɗan ya gana ta kiran malam haka kuma za a tsaya amma kasuwar ka baka yarda ba ka mika ma wani ita ba wani masani duk sanin sha'a ma wari amma addini kaya da ya kamata mu gyara jama'a kullum muna ibada ibada in misali yanzu azumi dan mutum bai san shi ba ana iya mai uzuri saboda zai shekara zakka baka san ta ba saboda ba ba kowa ke da kuɗi ba aikin haji dan baka sani ba saboda ba kullum ake yin shi ba amma ibada da kullum sai an yi ta kullum ba da rana ba da yi sai an yi da asuba ka yi ka yi azawar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha kuma watakila kowace sallar nan wasu lokuta kowace sallar sai ka mata alwala wasu lokuta wasu lokuta ya ke samun magariba ishari yawanci ba a yin alwala amma a zahar la'asar yawancin mutane da sai sun sake alwala su saboda lokacin ya yi tsawo wajen awa uku adama wani abu da kaga ya kamata a ci waɗannan ibadodin da kullum sai mun yi su ya kamata a ci mun sun yi su a ce mu malamai ne kansu su kansu banda rikita rikita su ta ci rikitin su wannan dama sai malamai su kaɗai ke da wannan farami amma matsayin ka kai na almajiri ko kuma na kai dai ba ruwan kaɗan ba ruwan mu ne kawai ya ka dai ka yi ibada ka ji tsoma kawai da cikin neman ilimi ka tsaya baki baki ya kamata a ce kasan ibada yadda kake ka san ko aya guda ɗaya da tace a yi sallah kare ko ba da sa aya guda da tace a yi sallah a ce ka haɗa cewa qimu salata wa atu zakata warka'u ma arraki'in sai da sallah ku bada zakka ku yi rukuyi tare da masu rukuyi ka rike wannan a ce kuma wani alwala ka haɗa aya alwala inda kullum sai ka yi haddace ya kuma ka haddace bayanin idan kuntum ila salati ya ayyuha alladhina amanu idan kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq har zuwa karshe a cikin haddace jama'a mu masu kyau amma rikin ka dole sai ka yanka in ba ka wuka sai ka zama da wuji ga wuji in ka zama ga kanan wani iri da daga wani mutum ba za ka gurin kwanaki shekara ya hamsin bai wanka ba ka ga yadda yake hamsin hada ma yana da wani bai wanka ba ta wasu larabawa ba wanka kawai haka yake kuma ba wanka ba aski haka abu kamar an tono shi daga lahira sana ga dukkan ya kamata ka kara da wanka a bari mu tsaya haka saboda akwai walima za a yi walima na ce a bari a yi karatu ne su in aka yi karatu sai a yi walima ya yi saboda in aka ce sai an yi walima a yi karatu ba yi ba karatun ba zai dace wani za ta biya cika da hayaniya amma yanzu kaga da hayaniya da za a ce Allah ya samu dace wanda muka bari daidai Allah ka ba mu da kuskure Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.